بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو الخميس sha takwas ga watan Rabiu Sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da biyu ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin muktasar khalil ya ce wa ƙubila iradatul wahidati ba da ƙauli lam urid dalakan shi ne ba wa ƙubila ana karɓan cewan mijin ya ce iradatul wahidati ya ce yana nufin shi ka ɗaya ne ba da ƙaulihi bayan ya ce shi lokacin da ya bata wannan zaɓin lam urid dalakan ya ce ni ba ina nufin shika ba ne sai da aka tabbatar mar da cewa idan fa babu nufi to zai iya zama shika uku sai ya ce to ai shi shika ɗaya yake nufi to za a karɓi wannan ainihin da'awan da ya yi ko kuma za a karɓi wannan ainihin maganan da ya tabbatar da cewa yana nufin shika ɗaya ne amma wal asauku magana mafi inganci shine khilafuhu sabanin wannan maganan cewa in dai yace ba yana nufin shika bane to daga baya ko ya ce shika ɗaya ne ba za a karɓa ba wala nukrata lahu inda kala fi takhyirin mutlaqin wato a wajen tafwid din kala uku ne akwai tamlik akwai takhyir akwai tawkil wajen ainihin tamlik mallaka mata igiyan aure yana da daman ya mallaka mata adadin abin da yake so ko igiya ɗaya ko biyu ko uku amma wajen takhyir kuma ya ba ta zaɓi ta zaɓi kanta ko ta zaɓi zama da shi in dai ita ɗin ya yi kwanan aure da ita to ba ta da daman ta zaɓi ƙasa da shika uku shi ma kuma ba shi da daman ya ce ƙasa da shika uku to shine ya ce wala nukurata lahu ba shi da inkari idan ta zaɓi kanta da shika uku inda kala inda ya yi kwanan aure da ita fi takhyirin mutlaƙin cikin inda ya bata zaɓi kuma zaɓin ya zama mutlaƙi bai kayyade shi da adadi ba amma ya ce ki zaɓi kanki da shika ɗaya kaga wannan ba mutlaƙi ba ne amma ya ce ki zaɓi kanki ko ki zaɓi zama da ni tana cewa ta zaɓi kanta da shika uku ba shi da daman inkari wannan shika uku ya tabbata dama shi takhyiri ga wanda aka yi kwanan aure da ita in ma shika uku ne wa in ma babu shika saboda haka ba shi da daman yin inkari wa in qalat dallaqtu nafsi idan da aka aka bata zabi da ya bata zabi sai ta ce dallaqtu nafsi na saki kaina bata ce shika kaza ba to su ilat za a tambaye ta shika nawa saboda in a tamliki ne idan ta yi sama da shika ɗaya yana da daman inkari idan a takhiri ne idan ta yi ƙasa da shika uku zai zama babu shika kuma za ta koma igiyan aure to kaga yanzu ba mu sani ba balle mu san hukuncin da zamu bata sai an tambaye ta da kika ce dallaktu nafsi din nan shika nawa kike nufi saboda mu bambance tsakanin tamlik da takhir musamman ma in an yi kwanan aure da ita bil majlisi wa badahu a wannan majalisin da ta yi wannan zaɓin ko kuma ta saki kanta ɗin za a tambaye ta wa ba da bayan an tashin ma idan aka ce ai kaza ta ce bata faɗi adadi ba dole za a tambaye ta nawa take nufi fa in aradati salasa idan ta ce da ta ce ta saki kanta ta ce ai tana nufin shika uku ne to yanzu kaga dama mun ce akwai bambanci tsakanin tamliki da takhyiri tamlik in ta yi sama da shika ɗaya in dai in ta yi sama da shika ɗaya mutlaƙan yana da daman ya mata inkari ya ce bai yadda ba amma wajen takhir muka ce ba shi da daman yin inkari kuma in ma ta saki kanta da ƙasa da shika uku zai zama hakinta ya rushe babu shika za ta koma igiyan aure to yanzu da ta ce dallaktu nafsi bata faɗi adadi ba aka tambaye ta nawa kike nufi fa in aradati salasa idan ta yi nufin shika uku ta ce ni da nace na saki kaina ina nufin na saki kaina shika uku ne to yanzu lazimat wannan shika hukunta da zumta fit takhiri cikin inda ya bata zabi idan dai yayi kwanan aure da ita ya bata zabi ta zabi kanta da shika uku to yanzu wannan shika uku ya da zumta shikenan ta zama ba'ini babu aure a tsakanin su sai ta wani miji ta fito wannan a takhiri kenan wa nakara fi tamliki yana da damar ya mata inkari idan a tamlik ne ya mallaka mata igiyoyin aure ne yace na mallaka miki lamarin aurenki sai ta ce na saki kaina da shika uku to yana da damar ya inkari ya ce ban yarda da uku ba ni ɗaya na baki safi dama in gane wannan wa in qalat wahidatan to idan kuma da aka tambaye ta ba mun ce su ilat ba nan da aka tambaye ta tace uku muka ce in a takhiri ne ya tabbata in a tamliki ne yana da damar inkari to wa in qalat wahidatan da aka tambaye ta sai ta ce ni na saki kaina din da shika ɗaya ne to yanzu badalat fi takhiri idan a takhiri mutlaki ne da mun ce ko uku ne ko babu to yanzu da ya bata takhirin ta saki kanta da shika daya sai mu ci yanzu zabin nata ya baci yanzu ta dawo igiyan aure abin da aka bata na ta yi zabi din bata zabi abin da aka ce ta zaba ba shikenan ya wuce ba ta da ainihin wani zabi nan gaba shine badalat ya baci fit takhiri cikin zabi wannan shika ɗayan da ta yin da shi da babu duk ɗaya ne wahal shin inda ake tawili biyun yuhmalu ala salasi aw alwahidati inda adamin niyyati can ba mun ce su ilad ba to yanzu da aka tambaye ta sai ta ce gaskiya ni dai na ce na saki kaina amma lokacin da na faɗa ni a zuciyata ban ayyana ɗaya ko biyu ko uku ba to yanzu aya za mu ɗauki wannan maganan yuhmalu ala salasi shin za mu ɗauke shi a matsayin shika uku ne kawai in a takayiri ne ya tabbatar a tamliki ne zai mata ainihin inkari awil wahidati ko kuma za mu ɗauke shi a kan shika ɗaya ne kaga in mun ɗauke shi a kan shika ɗaya in a takayiri ne ya zama babu in a tamliki ne shika ɗaya ya tabbata inda adamin ne yace wannan tawilanin inda aka rasa niyya to shine yace tawilani an yi tawili biyu kaga in ka ɗauke shi akan shika uku sai mu ce to in takhiri ne uku ya tabbata in tamliki ne yana da daman inkari ya ce shi bai yarda da ukun ba ɗaya yake nufi idan ko muka ɗauke shi akan shika ɗaya ne sai mu ce in a takhiri ne ya ɓaci za ta koma igiyan aurenta in a tamliki ne wannan shika ɗaya ya tabbata shi ne ma'anan tawila ne nan wa zahiru zahirin magana dai a wajen malamai su'aluha shi ne a tambaye ta ita matar in ƙalat idan ta ce ɗallaktu nafsi na saki kaina amma a nan malamai suka ce in ka ɗauke shi akan wannan zahirin ai ya zama kamar maimai saboda haka in ta ce iktartu ɗalaƙa ko iktartu nafsi to shi ne za a tambaye ta amma in ka ce ɗallaktu nafsi za a tambaye ta ai a can ma ya ce wa in ƙalat ɗallaktu nafsi su'ilat to meye ma'ana wannan yace wa zairu su'aluha in qalat dallaktu nafsi hadi abu ɗaya ne saboda haka wasu suka ce kuskuren kuskuren nuska ne nan din in qalat ikhtartu dalaqa da haka ba ta zabin sai ta ce na zabi shika kaga can dallaktu nafsi nan kuma ce na zabi shika to yanzu da ta ce na zabi shika yanzu dole a tambaye ta da kika zabi shikan nan kina nufin shika nawa dan wannan a dalaqa din wannan alif da lam ɗin zai iya ba da jam'i zai iya ba da mufradi saboda haka sai an tambaye ta me take nufi aidan yace kuma ne to yanzu duka muna magana akan ainihin tafwidi tamliki da taulidi da taukili da takhiri ko in ka lura takhiri yace shika uku ne ko in ji an yi kwanan aure da mace an ba ta zaɓi in ta zaɓi kanta shika uku ne ko sannan kuma wannan hukunce-hukunce muke karanta to miye hukuncin takhiri ɗin mun san dai shika uku a lokaci ɗaya bid'a ne bai halatta ba shari'a ko to amma idan aka zo wajen takhiri miye hukuncin takhiri yace wa fi jawazi takhiri qaulani malamai sun yi kauli biyu cikin halascin takhiri ɗin shi kanshi mutum ya ba wa mace zaɓi ɗin ya halatta ko bai halatta wasu ka ce ya halatta tun nan bai halatta me yasa aka dokoki akai wasu ka ce ai zai sadar zuwa ga shika uku ne shika uku kuma bid'a ne bai halatta ba to shine aka yi kaulani mun gani wa halafa fi ikhtari fi wahidatin miji ne ka san takhiri din akwai mutlaki akwai muqayyadi idan yayi muqayyadin takhiri ki zaɓi kanki da cika ɗaya, to yanzu kaga ya bata daman shi kaɗai in ta ƙara yana da daman inkari kuma ta zaɓi kanta ma shi kaɗai ne kuma raja'i amma in yace ki zaɓi kanki ko ki zaɓi dama da ni to yanzu anan shika uku ne babu daman ƙasa da shika uku to yau matsalan sai ya kawo wani larabci wanda wannan larabcin mutamali ne yace me wa halafa fi ikhtari fi wahidatin sai yace ki zaɓi kanki fi wahidatin a cikin guda ɗaya. To, yanzu wannan a cikin guda ɗaya ɗin zai iya zama fi ɗalƙatin wahidatin, zai iya zama fi marratin wahidatin, ko? In kin in ya ce ki zaɓi kanki, za mu iya fahimtar cewa ki zaɓi kanki fi wahidatin cikin shika ɗaya. A'a, zai iya zama ki zaɓi kanshi cikin marra ɗaya kawai ki zaɓi a marra ɗaya kawai ki ce kin zaɓi kanki ya zama shika uku. Saboda haka yanzu wanne yake nufi? sai ta zaɓi kanta da shika uku sai ce shi sam shika ɗaya ke nufi ai ya ce fi wahidatin fi wahidatin ko mu ta madina zai iya ɗaukan fi maratin wahidatin zai iya ɗaukan fi ɗalƙatin wahidatin sai mu ce za a yi mu gane sai ya rantse ka zo ka rantse billahi lazi la ilaha illa fi wahidatin da kace kana nufin shika ɗaya ne sannan a bar mu a shika ɗaya in ko ya nukuli ya ki rantsuwa shika uku sai tabbata au ko kuma fi an tuɗalliki nafsaki ɗalƙatan wahidatan, ko kuma miji ne ya ce wa matarsa an tuɗalliki nafsaki ki saki kanki, ma'ana ki zaɓi kanki da shika ɗalƙatan shika wahidatan guda ɗaya, to shi ma wannan ɗalƙatan wahidatan ɗinnan, wahidatan in ya zamo na'ati na ɗalƙatan kaga shika ɗaya ne. amma idan ya zamo fi marrati wahidatin kaga ki zabi kanki da shika a marra daya kaga ya zama uku shi ma mutamali ne dole sai ya rantse wanne yake nufi amma la iktari dalqatan amma banda inda yace ki zabi shika kaga dalqatan guda ɗaya ne kawai wahidatan a can ma shi ya kare kicin saboda zai yi daukan fuska biyu amma nan tun da yace dalqatan to yanzu ba ta da daman ta yi kari akan shika daya وبطل انقبل بواحدة في اختيار تطليقتين dama ai mun ce akwai muqayyad akwai mutlaq ko muqayyad shine wanda ya kayyade da shika daya ko shika biyu mutlaq kuma shine wanda ya idlaki wanda tana da daman ta zabi da shika uku ko kuma babu shika to yanzu anan sai ya ce mata iftari dalqataini wance ki zaɓi shika biyu ko zama da ni, sai ita kuma sai ta hukunci biwa hidatin da shika ɗaya ta ce na zaɓa amma shika ɗaya ku fahimci zancen shi cewa ki zaɓi shika biyu ko zama da ni da ta zo zaɓa sai ta ce ta zaɓi shika ɗaya to baɗala ya ɓaci gaba ɗaya babu wannan shika shi dama indiya tana zo shika biyu ne ita kuma sai ta ga biyun ya yawa ta zaɓi ɗaya to yanzu wannan ɗayan ra'ayinta ne an rusa gaba ɗaya babu shika. shine wa badala in qabar bi wahidatin fi iktari tadliqatayn mun gane wannan au ko kuma fi tadliqatayn yace iktari fi tadliqatayn a can ya sa tadliqatayn kawai anan kuma yace fi tadliqatayn dukkan su ma'anan su ɗaya a larabci iktari tadliqatayn ki zabi shika biyu ko zama da ni sai ta ce na zabi shika ɗaya mu ce babu shika ɗaya dole ta zauna a'a ki za ki zabi ki yi zaɓi cikin shika biyu ko zama da ni, sai ta ce ta zaɓi shika ɗaya nan ma babu shika. Mun gani? Amma wa min taɗiliƙataini, idan ya ce iftari min taɗiliƙataini ko yanzu wancan, wancan taɗiliƙataini fi taɗiliƙataini di shika biyu yake nufi, amma ya ce ki zaɓi ɗaya cikin shika biyu, ɗaya ɗaya kenan. Ga shikan nan guda biyu, ki zaɓi ɗaya, kowanne ta zaɓa yi shika ɗaya ne. Ko? To yanzu a nan, fala ta ɗabi illa bi wahidatin ba ta da daman ta yi hukunci sai da ɗaya in ta ce to na zaɓi duka sai mu ce to ai ba duka baki ba ɗaya ya ce a cikin biyun saboda haka ba ta da daman zaɓi sai shika ɗaya in ta zaɓi sama da ɗaya wannan zaɓin nata na abin da ta ƙara bai ba za a rusa shi wa badala fil mutlaqi in qabar biduni salasi zaɓin ta ya ɓaci fil mutlaqi cikin mutulakin zaɓi. Zaɓi mun ce dama akwai muƙayyadi da shika ɗaya ko biyu ko? Akwai mutulaki. Mutulaki dama in ta zaɓi kanta shika uku ne. In ba ta zaɓi kanta wata zaɓi mijinta kuma babu shika ba, to yanzu da ta zo ya ba ta mutlaqin wa badala fil mutlaqi in qabal biduni salasi ya ba ta mutlaqi da ta zo sai ta hukunci da kasar shika uku tace gaskiya ta zabi kanta amma uku ya mace yawa shika biyu ko shika daya sai mu ce zabin ya baci dama ko uku ko babu ne kuma ita ta zabi kasa da uku shikenan ya baci ka dalliki nafsaki salasan kamar mutum ne ya ce wa matar shi wance e ki saki kanki shika uku sai ta ce a ni gaskiya mai gida shika ɗaya zan saki kaina shi kenan wannan ɗayan ma ya ɓaci ai uku ya bata tunda uku ya bata ko ta yi ukun ko kuma murusa babu shika wa wuqifat za a dakatar da ita matar ta hukuncin abu ɗaya ko ta zaɓi kanta ko ta zaɓi ainihin mijinta su zauna in iktarat idan ta zaɓi kanta bi dukhulihi ala barratiha da shigan shi ga ainihin kishiyarta yace wance na'am ki zaɓi kanki ko ki zaɓi zama da ni sai ta ce to ni na zaɓi kaina in ka shiga ɗakin kishiyata in baka shiga ba shikenan muna na amma kana shiga na saku to yanzu shi mijin kuma sai ya ki shiga har zuwa yaushe yanzu sai dole a kai gaban ƙuri'a a dakatar da ita zancen shiga mun rusa kawai ko ki zaɓi zama da shi ko ki zaɓi kanki in kin ki zaɓin ko ɗaya hukuma sai ta rusa ta ce an rusa wannan zaɓin kina nan a matarsa yawwa wannan ya kawo wajen shiga wajen kishi haɗin ba wai dole sai wannan ba duk abin da ya zamo nan gaba ne zai faru wanda ba za a saurari faruwan abun ba to yanzu a zuwa dakatar da ita ba za mu saurari faruwan abun ba kawai dole ta yanke hukunci ɗaya ko ta zaɓi mijin ko ta zaɓi kanta ko a rusa ainihin wannan zaɓin da aka bata. To, waraja malikun ila baka ihima biye diha fil mutlaki malam tuƙaf au tuɓa. A nan, wato ƙauli biyu ne ya zo daga Imam Malik. Farko Imam Malik ya ce, Idan aka ba wa mace zaɓi, ko tamliki ko takhiri wajen lamarin aurenta, to tana da zaman ta zartar da hukunci ne kafin a bar wannan gurin. Amma ana watsewa a wannan gurin tana tafiya yana tafiya wannan tamliki ko takhirin ya rushe ya zama babu. Mun gane? Sannan daga baya kuma imam ya zo ya komo daga wannan ƙaulin, ya komo kan cewa ko an bar gurin tana nan akan zaɓinta ko akan tamlikinta matuƙar inda ba ya kai ƙara hukuma ta kira ta ta dakatar da ita ta yanke hukunci ta ƙi to yanzu ana hukuma za ta iya rusawa ko kuma a wannan halin mijin ya nemi jin daɗi da ita ta makana markanta kaga nan ma ta zaɓi zama da shi in ba yi biyun nan ba to har tana nan akan zaɓinta to shine yace imam ya komo kan wannan ta wanzu akan zaɓinta ɗin bayan da da fari ya ba da fatawan cewa in dai aka rabu wannan majalisan shikenan zaɓin ya rushe to imam ya dawo kan wannan ƙaunin na cewa ko an rabu in dai ba a zo gaban kuliya an dakatar da ita ta ƙi zaɓa an rusa ba sannan kuma shi mijin bai kawo mata wabuka na jin daɗi ta yarda ta bi shi ba to har yanzu tana nan akan zaɓinta wannan imam malik ya koma kan wannan ƙaunin a cikin ƙaulani da ya bayar mun gane malam tuka ba tuɗa ba kama ta shi iti kaman inda idan mutum ya ce wa matarsa, Iktari nafsaki matashi iti, ki zaɓi kanki duk lokacin da ke so, kaga matashi iti. Tun da ya ce mata, kaga mata ya har nan gaba ko? To yanzu, idan ya ce mata, Iktari nafsaki matashi iti, ki zaɓi kanki duk lokacin da kike so, to shi ma a nan babu zancen majalisa. Daga nan har zuwa lokacin da matukar in je ba a je gaban hukuma an tsaye da ita ta ƙi zaɓa hukuma ta rusa ba. Mijin bai zo ya nemi ya ji daɗi da ita ta bashi kanta da ɗauwaninta ba, to matasha a za ta iya sakan kanta. Mun gane? Wannan tashbihin na ƙauli na biyu na imam ne. Ba wai tashbihin na ƙaulani ɗin ba ne, na ƙauli na biyu ne wannan tashbihin. Matashi tunan. To, a nan ba mun ce imam ya dawo wancan maganan ba, Ibn Qasim kuma ya ƙunƙume maganan farko ya ce ba za a tashi ba. Wa kaza Ibn Qasim bis suquti shi kuma ibn qasim ya yi riko da wannan sarayen hakkin tan an bar majalisa shi imam da kanshi da ya faɗan ma ya dawo shi yace ba za a dawo ba yana nan shi akan cewa in dai aka bar majalisa kawai hakkin ta ya zube shine wa kaza ibn qasim bi suqudi shi ibn qasim ya karbi maganan cewa haƙƙin ta ya faɗi in an bar wannan majalisan shikenan ba ta da haƙƙi to wa fi jali in shi'iti au iza shi'iti kenan kamata kun dai fahimci cewa in ya ce mata shi'iti wannan ittifaƙan idan ba a zo an tsaida ita gaban hukuma ta ki yanke hukunci an sarayar ba mijin bai nemi jin daɗi a ɗau'an ɗinta ta yadda ya ji daɗi da ita ba a biyun nan ba ai tana na akan haƙinta ko to in yayi amfani da kalman in shi'iti iktari nafsaki in shi'iti yayi amfani da wannan kalman in ɗin. au ko kuma iza shi'iti yayi amfani da kalman iza to wai wannan kalmomin biyu su ma kamata kamar inda ya amfani da matashiti ne tana da daman haƙi tana kan haƙin har sai lokacin da aka tsaye da ita gaban kuliya ko kuma lokacin da mijin ya zo ya ji daɗi da ita ta yarda da shi a ɗau'an amma in ba a yi ɗayan biyun nan ba tana nan akan haƙinta na zaɓi ƙauli na farko kenan au ko kuma kal muɗlaƙi zai zamo kamar muɗlaƙin zaɓi ne ya koma ƙaulanin imam kenan in ka zo in ka mai da shi kalmu dilaki to sai ka ce Imam Malik ya dawo akan cewa hakkin ta ya sare da sun bar wannan majalisan Ibn al-Qasim kuma yana nan akan wannan hakkin to wai wanne ne a ciki wannan da wanne zamu auna shi da matashi ti zamu auna ko kuma da mutlakin ainihin zabi zamu auna shi ne ce taraddudun kaji mustasar ce taraddudun an yi taraddudi a wannan din cewa da wanne yi kama ko kuma da wanne za hukunta mata din nan za a hukunta ainihin inda iza da shi ne ko kuma za a bar shi akan mutlaki ne shine taraddudun akai taraddudi sai mu tsaya nan ko mu akar taraddudi yayi yawa